غدوا بإذن الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مسلمي نوانا انقسام البركة قصر غانا أبا برنين أكرام a wannan fili na lawrence park muna farin cikin ganin fuskokinku muna yi wa allah godiya da ya daɗa haɗa mu tare da ku masoya allah masoya manzan allah sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa sheikh al'imam muhammad sani abdullah abu lauza'i hafizahullah ya gabatar da wa'azi yanzu kafin na hau ya ɗauki tushe na musulunci ya yi magana a kai ya yi magana a kan tauhidi aƙida da muhimmancinta a rayuwar musulmi ba za ka zama musulmi ba sai kana da tauhidi kana da aƙida ta musulunci ya kuma yi mana magana a kan larurantuwar dolantuwar dolen dole ba za a taɓa bautawa Allah ba sai da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda ya buga mana misali akan azabar ibadat mafi girman ibada a cikin ibadu ita ce sallah ba za a taɓa yin sallah ta daidai ba sai an karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka wa malamin Sani Al-Auza'i daga Najeriya da Alheri akan wannan kalmomi masu tsada da ya mana kuma muna fata Allah ba shi lada Allah ba mu dacewa zan rufe mana a ƙarshe ni kuma na bangaren zan dauka wanda yake dori ne akan abin da malam ya faɗa shine bayani akan tarbiyya da kuma kulawa da iyali zan fara da wata aya ta cikin alkur'ani a suratul tahrim wanda a matsayin shimfiɗa ce akan ta zan gina duk abin da zan faɗa ina fata Allah ya bani ikon faɗan daidai Allah madaukin sarki yana cewa يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Allah yana cewa kwanda kai imani sai kira masu imani duk wanda ya imani da Allah ya yarda da Allah ya amintu da samuwar Allah tabaraka wa ta'ala to Allah yana ba shi saƙo a cikin wannan aya ya ku waɗanda kuka yi imani musulmin gane gaba ɗaya ko kuke jina a yanzu da sauran ƙasashe da suke kallo na ta hanyar kafafen yada labarai duk wanda ya imani da Allah Allah ya shelanta masa cewa ya kiyaye kansa a matakin farko ya kuma kiyaye iyalinsa a mataki na biyu me zai kiyaye annar ita ce wuta Allah yana da wuta Allah yana da aljanna wannan wuta ya tanare ta tuntunin wa'iddat lil kafirin wannan aljanna Allah ya tanade ta tuntunin uiddat lil muttaqin Allah yana magana akan wannan wuta ku kiyaye kanku ku yi aikin da zai hana ku shiga wannan wuta wannan wuta Allah ya yi mata tanadi na manya-manyan mala'iku masu kauri masu ƙarfi masu tsanani ba sa saba wa Allah abinda Allah ya ce su yi kuma suna aikata umarnin Allah daman su mala'ikun Allah ba su san sabon Allah ba aikin mala'iku bauta Allah kullum yusabbihuna Allah suna yi wa Allah tasbihi allai wannan har dare da rana aikinsu kenan mala'ika bai san laifi ba mala'ika bai san zunubi ba ni ne da kai muka san laifi muka san zunubi Allah ya ce ku kiyaye to za mu ɗauko ayar gaba gaba yaya mutum zai kiyaye kansa daga wuta shine ya samu tauhidi kamar yadda malamin mana bayani ba a shiga aljanna yan uwana sai da tauhidi a guji shirka a guji bautar wajen Allah a guji kafirci a guji hada Allah da wani a bauta wa Allah shi shi kadai a yadda shine mai halitta shine mai kashewa shi ne mai rayawa kuma shi kaɗai ya cancanta a bauta masa ba a haɗa shi da kowa wajen bauta sannan a kula da ibadu da Allah ya dora wa mutane mafi girman waɗannan ibadu su ne sallah da rukunan musulunci gaba ɗaya kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai da sallah iqamis salah idan Allah ya ba mutum hali ya bayar da zakka wa itayin zakka wanda yake da lafiya yake da iko wa sauni ramadan ya yi azumin wata ramadan wanda yake da kudi yake da dama wa hajji baitul lahil haram liman istata'a ilayhi sabila ya je hajji dakin Allah ya sauke farilla amma ga wanda ya samu dama ya samu iko ba a shiga aljanna sai da waɗannan abubuwa masu muhimmanci kaga wannan za ka yi su ne a karan kanka idan ka yi su ka kubuta idan ka je Allah abinda zai ce maka shine shiga aljanna saboda ka yi abinda aka ce ka yi sannan kuma ka kiyaye hukuk hakkokin yan uwanka hakkokin makotaka ka kyautata wa makocinka ka kyautata wa abokin zamanka manzo Allah yana cewa ma zala jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu malaika jibrilu bai gushe ba yana yi min wasiya da in kyautata wa makocina abokin zamana har sai da na zaci cewa kai anya ma annabi ba zai ce makoci zai iya cin gadon makocinsa ba wannan ma wata hanya ne da zaka kare kanka daga azabar Allah idan kana sallah kana azumi kana ba da zakka kana zuwa aikin hajji amma kana cutar da makocinka to shi ma ka yanka wa kanka wani tiket na shiga wuta don ba a shiga aljanna da wannan kazanta da wannan dacci sai Allah ya maka azaba a kai ka kyautata wa makoci ka kyautata wa iyayenka wannan duk wani abu ne da za ka yi a karan kanka na ku an kusakon وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ولن قبائل أوامر إلهية ومرنيني لألا دقسمه da yake nuna wa ɗan adam menene zai yi ya kyautata alaƙarsa da Allah kada ya wuce shiga wuta ka kyautata wa iyaye Allah ya wajabta a kyautata wa iyaye a mutunta su a kimanta su a darajta su a ba su haƙƙinsu a dole wanda zan zo ne bayani akan wannan gaba daga baya idan na zo magana akan tarbiyyar yara yaya alaƙar 'ya'yanmu yau da iyayensu insha Allah ta'ala Allah ce kada kai daka tsawa wa babanka kada kai masa fada kada ka ce kash kada ka ce wa babanka don me kada ka ce wa mahaifiyarka saboda me kada ka ce wa iyayenka ba na ce kar a yi ba ba na hana ba me yasa za a yi min wannan ba a daga musu murya ba a nuna musu yatsa ba a daka musu tsawa iyaye sun fi ƙarfin wannan ka shimfiɗa musu fuka-fukai na jin kai ne tausayi a duniya yana daga cin abin da aka wajabta ma ka ji tausayin sa iyayenka ka rinka musu addu'a wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ubangiji kai musu rahama ka tausaya musu ka ji kansu kamar yadda suka ji tausayi na suka rene ni ina dan karamin yaro iya tausayi da uwa ke yi wa ɗanta da uba ke yi wa 'ya'yansa to kai ma kai musu addu'a Allah ya tausaya musu kada Allah ya musu azaba Allah shi ya san abin da ke cikin zukatanku idan kun kasance ko mutanen kirki ne Allah ya sani in kuma ko mutanen banza ne Allah ya sani wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqa al-mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد duk wannan bayani ne na cewa Allah da kansa da mala'ikun Allah suna sane da duk abin da bawa yake in na kwarai ne shi sun sani idan ma kuma na banza ne shi sun sani kai musu addu'a wannan hakkin iyaye ne a kanka kai musu addu'a ka roƙa musu Allah Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama ko da sun maka ba daidai ba ka ba wani kusa da kai danginka ka ba shi haƙƙinsa wa ake zan gurba haƙƙahu miskini mabugaci talaka ka taimake shi ka ba shi haƙƙinsa matafiyi da ya tafiya guzurinsa ya karye yake buƙatar tallafinka da agadin ka taimake shi karkai almubazzaranci saboda Allah ya baka dukiya karkai almubazzaranci saboda Allah ya baka hanyar samun kuɗi karka yi almomin zaranci saboda Allah ya baka mulki da sarauta masu almomin zaranci abokanan shaidan ne idan kun lura da waɗannan ayoyi gaba ɗaya suna koya maka wani abu ne da zaka kare kanka daga azaba idan kana aikata su Allah ba zai maka azaba ba akan waɗannan laifuka da aka ambata maka yana cikin abin da zai ce mu kyau mu kyautata alaƙa da ubangiji mu kiyaye cin haram ina magana ne akan ku anfusakum kafin wa ahlikum ku kiyaye kanku ittaqullah ku ji tsoron Allah duk wanda zai dauki kwabo ya shigar da shi cikin wannan jakar ya tabbatar ya shigar mata da halal aiki kake yi ka tabbatar halal kake ci aikin hannu kake yi ka tabbatar halal kake yi kasuwa kake yi ka tabbatar halal kake ci kasuwanci je ka dawo ne tabbatar halal kake ci mu'amala ce kake yi ka tabbatar ta halal kake ci da ba kun san hadarin cin haram duk wanda yake cin haram sai ya daga hannu yana roƙon Allah yana yi yana yi yana yi yana yi Allah ce ba zan karɓa ba ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له أبن شنس حرام أبن شنس حرام ريقس سترس حرام جدنس حرام أبن هوانس حرام كوني ناس حرام نمباشنس نكدي حلال an ciyar da shi da haram an masa guzuri da haram ya daga hannu yana Allah Allah Allah Allah ce fa anna yustajabu la yaya za a amsa wannan mutumin ta yaya ta za a amsa masa ba za a karba ba yana cikin masifa da ɗan adam ka iya gamuwa da ita a rayuwarsa shine ya ɗaga hannu ya roki Allah Allah ya ki karba wanda zai yi addu'a Allah bai zai karba ba ya labarin shigarsa aljanna da haka ittaqullah wa ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen hanyar neman abincin ku don ku zauna lafiya mai cin haram ana zare albarka ne a cikin rayuwarsa mai cin haram ana kwashe alheri ne a cikin dukkan ma'amalolinsa saboda haram din da yake ci haram barna ce haram ta'adi ne a rayuwar dan adam manzo Allah yana faɗa a cikin hadisi duk wanda ya mutu yana cin haram ya kuskura aka kai shi gabari aka binne shi da cin haram yace ayyu lahmin nabata bil haram fannaru aula bihi duk tsokar da ta gino akan haram aka ci aka koshi da haram aka yi kiba da haram aka hau mota da haram aka gina gida da haram aka yi sutura da haram aka je makka da haram aka je umra da haram aka tafi ingila da haram aka je amerika da haram aka je aka je haram haram haram ka aure da yayanka da haram kai mu'amala da haram kullu lahmin nabata bil harami fannaru aula bihi duk tsokar da ta ginu da haram wuta ce ta fi dacewa ta cinye ta kenan so ake a ce maka mai cin haram sai ya shiga wuta to yana cikin abin da zaka samar wa kanka zaman lafiya da ubangiji idan ka mutu shine karkace haram ka yi iya ƙoƙari ka kiyaye ka nisanci riba daga cikin nau'in mu'amala da kuɗi na haram akwai riba Allah ya haramta mana cin riba ya yi wa ladina amanu la takulu riba a ba'afan mudawafa alladina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا bayan hadisai rututu masu tarin yawa da manzon Rahama sallallahu alaihi wa sallama yake tsoratar da mu akan mu'amala da riba yan kasuwa ku ji tsoron Allah ku kiyaye mu'amala da riba kada kudin riba ya ba ku sha'awa kada kudin riba ya birge ku kada dukiyar da mai riba yake tarawa kada ta dauki hankalinka shirme ne bala'i ne tashin hankali ne fitina ne rashin bacci ne a cikin gabari rashin nutsuwa ne a cikin gabari da haka yana cikin hanyoyi da dan adam zai nesantar da kansa a cikin mu'amala maliya shine mu'amala da riba lallai duk wanda ya san yana mu'amala da riba yayi kokari ya guje ya rinka roƙon Allah in canja masa in sana'a yake akwai riba a ciki idan kasuwanci yake na bada bashi da ruwa ya roƙi Allah Allah ya kare shi daga wannan fitina wannan kaɗan daga cikin hanyoyi da bawa zai kiyaye kansa sannan kar kai sakaci da dukkan wata ibada da Allah dora maka ka rinka yin sallah akan lokaci إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا Allah ya sanya wa sallah lokaci kai asubai akan lokaci kai azar akan lokaci kai magariba akan lokaci la asar akan lokaci duk salloli akan lokaci manzo Allah ce afdalul amal as-salatu ala waqtiha mafi falalan aiki da Allah yake so shine yin sallah akan lokacinta ka kula da wannan yana cikin alama ta imani karkar tozartar da sallah fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salam adaa'u salam wattaba'u shahawat fa sawfa yakuna ghayya Allah ya bada labari na wasu mutane da suka tozartar da addini daga cikin abin da Allah ya buga misali sun tozarta sallah sun wulakanta sallah sun yi wasa da sallah yana daga cikin wulakanta sallah rashin koyan sallah rashin iya sallah rashin karatun fatiha mai kyau ballantana karatun sura ba ruku'i mai kyau ba sujjada mai kyau ba tahiya mai kyau qur'anin ma baka iya karanta shi ba ka iya duk neman kuɗi amma baka iya karatun qur'ani ba ka iya duk dabarar da zaka tara taro da kwaro amma baka iya dabarar da za ku yi sallah ba wanda wannan sallah ita ce farkon ibada da Allah zai tambaye ka ina fa maka bayani ne menene za ka yi kokari ka kare kanka daga azabar kiyama kafin a zo maganar iyalinka ka kula da sallah ka iya sallah wanda bai iya sallah bai je makaranta wanda bai iya sallah bai tambayi malamai sallah ba a yin ta da gargajiya sallah ba a yin ta mun tarar da iyaye da kakanni suna yi sallah sai an je an koya sallah sai an yi tambaya annabi ce sallu kamar aitumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah kai ruku'i irin na annabi kai dagowa irin na annabi kai karatu irin na annabi kai sujjada irin na annabi kai tasbihi irin na annabi kai tahiyya irin na annabi kai addu'o'i a sallah irin na annabi kai sallah irin na annabi sai ka gode wa Allah kai sallah irin ta manzon Allah da yace sallu kamar ra'aytu muni usalli amma ya abin tausayi kaga musulmi dan uwanka yana sallah sai ka zubar da hawaye bai iya karanta baciya ba malamai suka ce duk wanda ya karanta ya sallah bai iya karanta baciya ba sallarsa ba ta yi ba sun dogara da hadisin da manzo Allah yake faɗa Imam al-Bukhari ya fidda shi a cikin juzul qira'a khalf al-imam la salata liman lam yaqra bi ummi al-Qur'an babu sallah ga duk wanda bai karanta Fatiha ba suka ce bai iya karatun Fatiha ba bai karanta Fatiha ba suka kama hujja da hadisin musibu salatihi hadisi sahihi ingantacce irje fa salli fa innaka lam tusalli wani yazo yayin sallah a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai iya ruku'i ba bai iya sujjada ba bai iya karatu ba bai iya kaza ba musiku salati ya kace wanda ya munanta sallah ba wai bai yi sallah ba fa ya yi sallah amma ya munanta ta a gaban annabi ya zo yau manzan Allah sallama annabi ya ce tabi ka je ka sake sallah saboda ba sallah kai ba malamai suka ce a ashe akwai musulmi waɗanda suke yin sallah amma sallar ba ta yi ba akwai musulmi suna rukuyi rukuyin bai ba suna sujjada sujjada ba kai ba suna karatu karatu bai ba yasa ba je makaranta ba sun mai da sallah gargajiya sun mai da sallah al'ada kaga mutum yana rukuyi bai iya ba yana sujjada bai iya ba manzo Allah ce duk sallar da aka yi ta ba rukuyi ba sujjada an jefar wa mutum ya ta ba za a karba ba duk wanda ya sallah wulakantacciya haka mala'iku za su tukulkuye wannan sallar kamar tsumma su jefa masa a fuskarsa su ce da shi zayyaka Allah kamar bayyatar Allah ya tozartar da kai kamar yadda ka tozartar da ni akwai wanda idan ya sallah sallar tsine masa albarka take akwai wanda idan ya sallah sallar Allah wadare da shi take yi me yasa baya yin sallar ta daidai bai je makaranta ba bai je ya koya ba ina ta da gaya maka ina kuma maimaita maka ka iya zuwa ka nemi duniya amma baka zuwa makaranta daga cikin abin da yake damun an uwa musulmi yau shine rashin zuwa makaranta mutum ya gama harkar kasuwarsa ya koma gida ana karatu a unguwarsu magariba isha a masallaci bai zai je ba zai zauna yana danna waya yana chatting ana tattaunawa akan matsaloli na addini ba zai je ba baya jin wata damuwa a ransa ka shekara arba'in kana sallah ka mutu ka je Allah ya ce bai karbi sallah ka ba ai kayi asara ka shekara hamsin kana sallah ka mutu ka je Allah ya ce bai karbi sallar ka ba ai kai asara da haka ya kamata mu kula ya kamata mu kiyaye mu yi sallah daidai awwal ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah abu na farko da za a fara yi wa bawa hisabi ranar tashi al-kiyama ita ce sallah idan aka samu sallar ka ta yi kyau in aka samu sallar ka ta cika Allah zai ce a wuce da kai gidan aljanna kada ma a bincika sauran ayyukanka idan ku sallar ka ta yi muni ba ta kyau ba to Allah zai ci abinci ko sauran ayyuka fa huwa lima siwa ha adyau sauran abubuwa wanda ba sallah ba ya fito zanta su a tono abinci ko allura ta tono garma kenan naka mu ba wa kanmu kariya daga wutar Allah tabaraka wa ta'ala da kare kawukan mu da kulawa da sallah da kuma tsare aqidar mu da dan uwa mana bayani sannan kuma da dukkan waɗannan rukunan musulunci da yin azumi idan ramadan ta zo azumin da aka wajabta maka in Allah ya kawo azumin ramadan ka yi shi kai haƙuri da yunwa kai haƙuri da sha'awa ka sauke wannan nauyi da shi ne za ka samu zaman lafiya wajen Allah idan ka haɗa da azumin muka na lafiya na litinin da alhamis ka kyauta idan kai siya mu dawuda ya sumu yawman wa yuftiru yawma yayi azumi yau gobe ya sha ka kyauta in ka hada da ayyamul bidhi sha uku sha hudu sha biyar ka kyauta idan ka kula da azumin arafa ka kyauta in kai azumin ashura ka kyauta an kana da nan tasuwa ka kyauta ga azumin mutanen da yawa da aka kwadaitar da kai wanda ba na fahimla ba amma kuma yin su yana sa mutum ya samu rahama ya samu aljanna ko ma ya samu kankarar zunubi to irin wannan sukan taimaki mutum ya kyautata alakarsa da ubangiji tabaraka wa ta'ala ku kiyaye harkokin mutane a kawo kanku duk yana cikin ma'anar ko an fusakum duk wanda ya ci hakkin wani ya mutu to ba a shiga aljanna da hakkin wani sai dai an biya a cikin hisabin da za a yi maka ko kuma Allah ya biya maka a cikin taskarsa daga cikin harkoki akwai bashi wanda duk ya ci bashin wani ya biya bashi daman bashi aka ce addai Allah yana iya bin mutum bashi dan adam ma yana iya bin mutum bashi to bashi na Allah ma an ce ka biya wanda yake da lada yake da wuta yake da aljanna ya ce ka biya shi annabi ya ce fadailullahi ahaqqu an yuqda bashin Allah shi ya fi cancanta a biya to ina ga bashin dan adam da ka ci duk wanda ya karbi kudin wani ya biya shi duk wanda ya karbi kayan wani ya bayar masa duk wanda ya rike hakin wani ya bayar masa tun kafin ranar tashin alkiyama ta zo a ranar da ba a canji tsakanin naira da sefa da gana cd ba a yi sallah ake canjawa azumin ka za a ɗauka ladan ka za a ɗauka kai maza ka biya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sahabbai yake cewa kowa ya mai da hakkin da ake bin sa ya daga hannu ya ce ya jama'a ya sahabbai in akwai wani wanda ya san akwai hakkin sa akai na ya zo ya karba in akwai wani wanda ya san na taba dukan sa ko na yi masa rauni ko na ya zo ya rama sai wani ya daga hannu ya ce gani annabi ya ce zo ya ce yaushe ne ne ya ce ranar kaza ranar kaza kana jera sahun sahabbai za a je yaƙi ka zungure ni da itace annabi ya buɗe gadon bayansa ya ce zo karama ya sumbanci annabi ya ce daman su nake na sumbanci gadon bayan ka sumbanci ainihin tambarin annabtan ka idan manzan Allah da kansa zai ce a zo a rama in annabi zai ce a zo a biya haƙƙi ina ni da kai ina wanda ya mai da haƙƙin mutane shine rayuwarsa ina mahandama ina maciya amana ina 'yan zamba cikin aminci ina wanda zai karba ya rike ce ba zan bayar ba a kiyama ka zo ka tambaye ni wani ba cewa yake yi jama'a wa zai ba mu ya karba lahira saboda bai da albarka saboda ya karyata kiyama jama'a wa zai ba ni na yadda a biya shi a kiyama a fara aitan lari ka fara bi ayatina kenan wa qala la utayanna malan wa walada attala al-ghaiba am ittakhadha inda ar-rahmani ahda كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا كبيا حكي قبل ان ياتي يوم لا دينار فيه ولا درهم كسوك نوي كافٍ وترانا تزو دباب زيناري باب أزرفا باب جداجي babu motoci babu mulki babu sarauta babu matsayi babu babu babu babu sai sallah sai azumi sai zakka sai aikin alheri idan wani ya zo ya ce yana bin kawashi sai Allah ce ku bude akwatin ladansa ku ɗebo hakkin mutane ku biya wanda Allah ce a tadruna mane muflis kun san waye matsiyaci a cikin mutane suka ce mun sani al-muflisu fina man la dinara lahu wa la dirham matsiyaci a cikin wanda bai da zinari matsiyaci a cikin wanda bai da dirhami bai da komai talaka shine matsiyaci a cikin mu manzala ce ina ai matsiyacin cikin ku shine mai yati yawmal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin wa kaza wa kaza wa kaza za a samu ya zo da sallah ya zo da azumi ya zo da zakka ya zo da kaza ya zo da kaza amma za a samu qadshata mahada wa qadafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada ya ci dukiyar wane ya zagi wane ya ci mutuncin wane ya zubar da jinin wane ya yi wa wane sharri ya yi wa wane kasafi a ciki Allah zai ce a ta ɗiba ana biya a ta ɗiba ana biya a ta ɗiba ana biya sai a wayi gari gaba ɗaya ladansu ya ƙare karkam mala'iku su ce ya ubangiji ba shi da abin da zai biya mutane ga kuma layi waɗanda ya cuta a duniya ga su a tsaye a gaba suna jira a biya su wallahi duk wanda ka zalunce shi wallahi duk wanda ka shiga hakkinsa wallahi sai ya yi layi a gaban Allah a gabanka sai ka biya shi sallaka nawa nafilanka nawa azuminka nawa zikirinka nawa sadakanka nawa me ma kai na alheri wanda ka tara har za ka iya biyan hakkokin da ka ɗiba a kanan bayan karanta shi alkyama to shi ne mutum sai ya zama bayi da shi allah ne ce ku ɗebo zunubin waɗancan mutanen malam mutum ya sha giya ya yi zina ya yi ɓarna yana bin ka bashi yana bin ka hakki sai a ɗebo zunubinsa a loda maka daga bayan sai mutum ya waye gari daga lada ya ɗebi zunubi annabi zai ce Allah ya ce a tura shi wutar jahannama ya ce wannan shine matsiyaci ana yi muku wannan bayani dan kar ku bari ku zama matsiyata matsiyaci ba matsiyacin da talaka yake faɗa ba talakan lahira shine matsiyaci wanda ba yi da rasidin da zai shigar da shi gidan aljanna wannan duk yana cikin ku anfusakum gabar ta gaba wa ahlikum naran ku kiyaye iyalanku yaya ake kiyaye iyali kuma suwa iyali cikin iyalanka matakin farko akwai matanka akwai yayanka da kuma duk waɗanda kake ɗaukar nauyi suke gargashinka kaga aikin babba ne bayan ka tsare kanka bayan ka kula da kanka to akwai kuma nauyin iyali ina waɗanda suke sakaci suke miƙe ƙafa ana haihuwa ana alfahari da yaya amma ba a alfahari da tarbiya ba a kulawa da su ka haifi yaya sun zama bala'i a cikin al'umma ka haifi yaya sun zama masifa a cikin al'umma ka haifi da yana faɗa da Allah ka haifi da yana faɗa da sunna ka haifi da yana bid'a ka haifi da yana shirka ka haifi da yana cace yana shan giya ka haifi da zama ɓarawo ka haifi ɗaya zama ɗan luwaɗi ka haifi ɗaya zama mazinaci ka haifi ɗaya zama ɗan ta'adda ka haifi ɗaya zama sharri a cikin al'umma ya zama Allah wadare a cikin al'umma me amfani wannan haihuwar taka baka sani ba cewa wannan ɗanaka zai zama sababin shigar ka wuta in an kun wa ahlikum ku kiyaye kawukanku ku kiyaye iyalanku mu fara da mata jama'a duk wanda ya auro 'yar mutane ta zama matarsa ta zama iyalinsa akwai hakkoki na iyali akan miji kai musulmi ne ka yi aure ko za ka yi aure ka sani wannan addinin ya ɗaura maka nauyayen nauyayen da yake alaƙa da iyalin da ka aura ka ciyar da ita ka shayar da ita ka tufatar da ita ka kula da addininta ka kula da rayuwarta ka kula da tarbiyyarta ka kula da nauye-nauye da aka dora maka a kanta ka ba ta wurin zama inda ka zauna askinuhunna min haisu sakantum min wujidikum wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna ku zauna da matanku ku ajiye su a inda kuka kuka zauna kamar ya ku ajiye su inda kuka zauna ka duba ƙur'ani malam da sanin halin mutane akwai waɗanda yau sun kasa ba wa iyalansu wurin zama ko kuma sun kasa ajiye su inda suka zauna ba wai don sun kasa a talauci ba a'a sun kasa saboda tsiya sun kasa saboda rena dokar Allah sun kasa saboda fadirci da barna mutum da ya auri mace yarinya karama shatak kawai sai ya buga biza sai tafi ingila zan kawo ki zan kawo ki ya buga biza ya tafi america ya buga biza ya tafi china ya buga biza ya tafi faransa ya buga biza ya tafi dubai ya buga biza ya tafi kaza kuma ya yi aure ya tafi ya bar iyalinsa a nan now kana turo mata kudin abinci an ce maka abinci ne kaɗai hakkin iyalinka a kanka na ka tafi neman kudi zuwa yaushe za ka dawo baka sani ba matarka tana da hakki a kanka baka sani ba 'ya'yanka suna da hakki a kanka baka sani ba iyayenka suna da hakki a kanka duk wanda ya fita neman kuɗi da sunan sana'a ya sani da akwai nauyin hakkin iyalin shi a kan shi duk abin da za ka tara na duniya ne allah wadaran abin da ka tara shi ya zama sababin shigan ka wuta kamar 'yar mutane ɗanyar yarinya shatar sabon aure tana buƙatar namiji ka tafi can ka batta babu ranar dawowa wani ya shekara biyar bai dawo ba wani ya shekara shida bai dawo ba wani ya shekara bakwai wani goma wani sha kaza wallahi akwai matar da ta kira ni ta ce yau rabanta da mai gidanta shekara ashirin na ce yana ina ta ce yana kasar kaza yaushe zai zo ta ce kullum cewa yake sai bari zan zo sai bari yau shekara ashirin malam ta ce malam auren na akwai shi ko babu shi ta ce malam yau har 'ya'yansa sun girma yan mata har auren da su bai san su ba ba san shi ba malam na yi haƙuri na yi haƙuri na gaji na ce wallahi kin gaji tana neman fatawa cewa za ta kashe auren ne na ce ki kashe shi murus ki sa masa wuka ma ki yanka wuyansa ya halatta saboda zalunci ne wannan wa zai kashe na ce je ki wurin alƙali ya kashe auren tunda ba zai dawo ba haka ake yi kawai wani mutum ya ce wa in ya je kasar turai kamar wata aya ce Allah ya saukar ya halatta masa ya tafi ya bar matarsa me yasa ka yawo in ka tafi ka samu lokaci ka rinka zuwa hakkin ta ne sai ta yarda ta tsaye maka iyayenka suna da hakki a kanka ka kula da su sun taimake ka kana yaro yanzu ka girma lokacin taimakon su ka gudu ka tafi ka bar su kana can kana shan wuta da AC ya condition ka ci naman da kaga dama ka sha madaran da kaga dama babanka yana kwana a daji matarka tana kwana cikin yunwa ko tana rayuwa babu miji wallahi yana cikin wa ahlikum sai kun kare hakkin iyalinku kan ku tozartar da su kuma kada ku bari su lalace yaƙi fa yaƙi jihadi fa idan mutum ya je akwai lokacin da in ya dade sai a ce ya dawo gida karewa kenan da haka masu tafiya makaranta masu tafiya cirani masu tafiya neman abinci ku sani wallahi akwai hakkin matan ku akan ku yanzu ba alƙalin da zai daure ka wataƙila ba uban da zai maka magana wataƙila wataƙila amma kuma akwai kiyama kana sa abin da kake nema ya albarka eh to ka dawo gida ka sauke iyalin ka nauyin ta alal kalli yi mata dan lokaci ka daga komawa ka bata hakuri wani kuma ba wai bai da hali bane wai gudun nauyi ne a ya ka bari ka auren saboda in ya dauke ta zai kai nauyi kudin haya tsada kudin asibiti tsada kudin kaza da ka ya yadda ya ta tara kudin shi a karan kansa yana azabtar da baiwar Allah babu mijin da za ta je ta kwanta da shi tana buƙatar namiji sai dai ka ji labarin mata suna hira wannan ba zalunci ba ne wannan ba shiga haƙƙi ba ne idan an dame shi da waya sai ya kashe waya in an dame shi ya ce ba zan saki ba ki je duk inda za ki je kwanan nan wata mata take mini fatawa ku ji da kyau saboda matan da suke mazan da suke tozartar da matan su watsa watsa hakkinsu ta ce malam mijina ya zubar da ni mijina ya ki kula ni mijina ya ki ba da haƙƙi ta ce malam na shiga uku na je na aikata sako me ya faru ta ce malam na je na yi abin da ba a so yaya aka yi ta ce ta je ta nemi wani sau nawa ta ce ba irge me ya faru mai gidanta ne ya tafi ya zubar da ita tana bukata ta yi dauriya ta daure ta daure ta gaba za ta iya ba wanda ta je ta yi ta yi su gibari haka da ta tarka wannan barna in ka zo zaginta ya kamata ka hada da mai gidan duka ka zaga gaba daya ka zage ta ka zage mai gidan don duk sun cancanci a zage su bal wal babi azlam wanda ya fara yin barna shi ya zalunci mata suna cikin bala'i a cikin wannan yanayi fada ne ba a yi kawai wani ya yi sabon aure ya samu makaranta a wata ƙasa sabon aure watan farko bam ya buga jirgi ya tafi ana murna ya tafi yarinya karama ya dandana mata abarki ya tafi yaushe zai dawo shekara ɗaya ba kuɗin tiket shekara na biyu ba kuɗin tiket shekara na uku babu yarinya ta shekara shekaru ya gama digiri kuma sai ya bugo ya ce ya fasa mu masta digiri wannan ba duk a gidan musulmi ake wanda abu ina alƙalan mai musulunci ina masu kula da haƙƙin ɗan adam ku duba ta jira shi ya gama digiri ya bugo waya ce ya samu masa digiri ana masa murna iyayen suna murna alhali ya tozartar da haƙƙin iyalinsa ya tafi ya batta da ɗan ƙaramin ciki yaro har ya girma an fara sashi a firamare ya ma nemi ya shiga sakandare bai dawo ba malam wasu a haka rayuwarsu take karewa to ba ma wannan ba wanda zai bar iyalin kuma ya tafi yana neman matan banza dan bariki ya baro najeriya bai zo da matarsa nan akara ba ya baro najeriya bai zo da matarsa kamar ba ya baro najeriya bai zo yana cin mai kyau ya sha mai kyau kuma yana samun mata yana alaka da su ya bar matarsa ta sunna ya bar matarsa ta halal yana mu'amala da matan haram abin da ya samu abin da zai kashe wa karuwarsa baya kashe wa matarsa ta sunna inna rabbaka la bil mirsal ubangijinka yana nan a madakata wannan yar da ka aura ka tozartar da ita yar wani ne kai ma za ka zo ka haifi taka yar kana yanka mata tikitin a tozar gata wani ya shiga hakkinta da ka ya ku yan uwana ku kula da iyalanku ana bin ku bashin ciyarwa da safe da rana da daddare hakkin matarka ne ka ciyar da ita wannan ɗabi'a yau da ake yi mutum ya zo ya raba wahalar gida da shi da matarsa zamani ne kuri ya kawo addini ba ne to yanzu tun da kina aiki kina samun kuɗi kina sana'a to gaskiya ke za ki rinka yin abincin rana ni kuma zan yi na dare zuwa asibitin yara za ki biya rabi zan biya rabi kai yara makaranta za ki rinka zuba mai a mota ni kuma ya sai mota yanzu an wayi gari maza ba sa iya ɗaukan nauyin iyalansu mace ake ɗora wa nauyin ta kula da gida shi yasa matanku suke rena ku shi yasa matanku suke ganin ba ku da tsoron Allah shi yasa matanku suke ganin ba ku da tausayi kuma sai Allah ya tambaye ka akan duk abin da yake dole ka ne ka yi ba kai ba Allahumma illa rashi da bukata kuma ita matar ta yadda ta san yadda hakkinta cewa za ta taimaka maka wannan abu ne mai kyau amma maganar mu zo mu raba ki yi kaza ki kaza wannan rayuwa ne ba ta musulmi ba to amma yau abun ya zama ruwan dare kafin ya aure ta ba zai gaya mata ita za ta yi kaza nawa ne yau matan musulmi su suke fita su je su nemo abin da za a ci wata ta ce yana nan yana kwanci a gida ba kawo cin rana ballantana na dare bai da aiki sai ci ta ce ni nake fita wallahi ta rantse da Allah in je nemo abin da za a ci ta ce dare yana yi kuma sai zo ya ce yana bukatar ka bai ba da cin rana ba bai ba da na dare ba bai ba da abun karya ba da daddare kuma yana neman matar zai biya bukata akwai abun tausayi akwai abun bacin rai ku taimaki iyalanku ku agaza musu sannan ku kula da tarbiyyar addininsu akwai masu sakaci a cikinmu wanda sun bar wa iyalansu ainihin wato ragama suna abin da suka ga dama mace ta je inda ta ga dama ta yi alaƙa da wanda ta ga dama ta je gidan bikin da ta ga dama kana musulmi matarka tana alaka da wasu maza kana musulmi matarka tana alaka da matan banza yancin mata an ba su yanci ya wuce hankali kuna ɗauko rayuwar da ba ta musulmi ba kuna ɗora ta a cikin gidajen musulmi ina ku an fusakun ina wa ahalikum matan sahabbai suke cewa mu a lokacin annabi la ta khruju ihdana ɗaya daga cikin mu ba ta fita daga gida illa li haja sai da bukata a karkashin tafsirin wa karna fi buyutikunna ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا Allah ce ku tabbata a cikin gidajenku mata musulmi ku zauna a cikin gidajenku asalin mace tana cikin gida ne asalin mace tana tarbiyyar yara ne asalin mace tana dafa abinci a gida ne asalin mace tana kulawa da mai gidanta ne asalin mace tana kula da tarbiyyar gida minister of internal affairs kenan minista ta cikin gida kenan amma yau mata ba su yarda da wannan ba suna ganin an ce su zauna a gida an tauye musu hakinsu saboda wasu ne suke ziga su suna ganin su fito kamar yadda namiji zai fito su fito su nema su fito su yawo namiji bai sai hana ta fita ba sai ta ce masa ita ba baiwa ba ce sai ta ce ita ba matan banza ba ce sai ta ce ita tana da yanci in ya yarda ya zauna da ita in bai yarda ba ya rabu da ita da haka da yawa yau daga cikin mazaje musulmi ba kowa ya isa ya ba da umarni wa matarsa kai ki fita ta zauna ba duk sun fita suna yawo sun cika kasuwanni duk su ne matan aure sun cika gidan taro da gidan biki inda ma ba a gayyatar mata duk za su je yau wasifa ta kai ga har filin kwallo matan aure suna zuwa kallo saboda lalacewa ba wai maganar biki ba ba wai maganar taron su na mata ba har taron maza yau an waye gari taron siyasa matan aure su fita daga cikin gidajen suna zuwa taron siyasa idan ana raba taimako yan siyasa suna raba taimako ko ana kamfen din siyasa matan aure su fito su ma ana ta yawo da su ina addinin musulunci ina shari'a islamiyya ina wa karna fi buyutikunna kai kuma namiji kana ina baka kula da matarka baka kula da ƴaƴanka baka kula da larura sannan ƴaƴanka da kai ba yau ƴaƴa an waye gari kusan ma ba za ka iya buɗe baki ka ce wa ɗanka kar kai ba kana da iko da ɗanka ne yana jariri kawai idan ya girma ya zama mai wayo ya kama gabansa ka kama gabanka an ɗauko rayuwar turawa rayuwar da ba tamu ba an kakaba mana an ce haka za mu yi kana yin abu za a ce child abuse ba a yi wa yaro tsawa ba a korarsa ba a hantararsa ba a masa fada a yadda suke rayuwa a can idan ka buɗe baki ka ce wa yaro kai ya haddace tun a firamare ake ba su lambobin 'yan sanda a firamare school za a ce ga police number kowane yaro yana da waya kuma a hanya ma zai iya buga waya zai kira a zo a ci mutuncin ubansa makaranta yaro bai je ba lokaci kaza ka makara baka kai shi ba karfe tara baka kai shi ba kawai abin da za gani za ka dan sanda zo kofar gidanka za a ci mutuncin ka me yasa baka kai shi da wuri ba baka da lafiya me yasa baka kira waya ba ya za ta iya daga hannu ta zagi ubanta ta ci mutuncinsa ya za ta iya ganin kafiri ta ce shi take so ubanta baya da hakkin ya ce mata ga wanda za ta aura wai yau irin wannan rayuwar musulmi suke so su kawo ‘ya'yansu a gidajensu yaro ba kai saka ce je islamiyya ba yaro ba kai saka ce je masallaci ba in ka je masallatansu duka sai dai tsofaffi sai don tawa ba samari ba yara saboda baka isa ka kai wa yaro fada ba ka gama wahala a kansa tun yana cikin cikin uwarsa ka kashe masa kuɗi yana ɗan ƙarari yana zama babba an wayi gari ya fi ƙarfinka sai ka ga me ma amfani haihuwar to wannan rayuwar ita ce take damun shi yasa kai ganin yaya da suna bakin titi suna abin da suka ga dama ba wanda ya sai musu magana an wayi gari yanzu sai dara iyaye ba su da ƙarfi a kan yayansu mazan ballantana mata yarinya tana iya abin da ta ga dama ta dawo karfe rau ta ga dama ta yawo da wanda ta ga dama ta friendship da wanda ta ga dama yaron ka yana iya shan abin da ya ga dama yana iya mu'amala da kowa ba kai sa kai mai magana ba an waye gari yau iyaye ba sa iya yi wa 'ya'yansu faɗa iyaye ba sa iya jan kunnen 'ya'yansu iyaye ba sa iya umartar 'ya'yansu da aikin alheri ina ku anfusakum wa alikum nara tana ina mun manta da ita mun zubar da ita shi yasa rayuwar mu ta zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku yi hakuri abin yana da yawa kuma lokacin bai da yawa amma dai muna fatan Allah ba mu ikon gyara waɗannan abubuwa Allah sa mu cika da imani Allah sa aljanna makomar mu wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Salam doktor Mubarak.
Allah saka.
Amin, amin. Masha Allah. Jama'a takbir. التكبير جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك الله فيه وفي علمه وأحسن الله إليه نعم آه إن شاء الله إلى الفقع